أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون Allah ya ce su kuwa wato munafukai su ne waɗannan da idan na daitun idan kuka yi kiraye su zuwa sallah ma'ana kuka yi wazana kuka yi kiran sallah da niyyar masu sallah su fito ita hazuwa sai su dinga rukon wato sallah huz'an izgilantarwa ko a bayyan izgilanci da ita wala'iban da kuma wargi suna masu izgilanci da sallah suna kuma masu yin wato ainihin wasa don dariya suke ba za su je ba ba za su yi sallah ba zalika wancananka ko abin da suke aikatawa na riƙon sallah izgilanci da kuma wato yin wargi da ita suna yin haka ne bi annahum dan sababin cewa su qaumun jama'u ne da su la ya la yaqiluna babu suna masu ba su da hankali يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون
wannan aya kuma ta sauka ne yayin da wato ainihin yahudawa suka samu manzo Allah suka tambaye shi wai cewa wai kai Muhammadu wai da me kake imani ne Mm? wai da me kai imani ne na daga dawakai imani ne na daga manzanni da suka shuɗe suke tambaya suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah ne dama tun a bakara ma ai Allah ya faɗa ya ba su ce yace annabi su da sahabbansa su ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina to shine sai manzo Allah ya faɗa abin da Allah ya ce ya faɗa cewar wato ainihin da suka tambaye shi cewa kai ya rasulullahi ainihin da wa kai imani shine Allah ya ce kul faɗa musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam faɗa ka ce da su ya ahlal kitabi ya ku ahlal littafi sune yahuda da nasara hal tunqimuna shin Allah yace kuna yin inkari ne gare mu ba wani abu ke sa ku yin inkari shine aka aka yi wa inkari wato ma'ana na intikami domin zafinsa da raɗaɗinsa a rai ai ba abin da yake sa ku kuke mana wato wannan na ta- hal din nan na ta haƙiƙi ne tabbas kuna yi mana wato inkari da wulaƙanci ne a gare mu ba don komai ba face illa an amanna billahi sai dan mun yi imani da Allah wama unzila ilaina da abin da aka saukar a gare mu wama unzila da abin da aka saukar min qablu tun gabanin wato ainihin tun gabanin abin da aka saukar mana mun yi imani da abin da aka saukar kafin mu abin da aka saukar wa annabawa wa inna aktharakum sai dai haƙiƙa mafi yawa yawan ku ku wato ainihin munafukai da yahudawa fasiquna masu fasikanci ne ma'ana masu ƙetare iyaka ne daga bukin bin dokar Allah هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء sabil qul ya musu dai again ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hal unabbiukum shin yanzu ba na ba ku labari ba bi sharrin min zalika da abu mafi sharri daga wancananka abin da kuke aikatawa na yi mana inkari da bata mana rai da kuke abu mafi sharri daga wannan masubata na sa- mummunan sakamako da za ku samu inda lahi gurin Allah shi ne wannan da man la'anahullahu wannan duk Allah ya la'anta ya tsine mar Allah ya nisantar da shi daga wato barin rahamarsa wa ghadiba alaihi yayi fushi kuma a kansa waje alamin humul kiradata Allah ya sanya burrai a cikin ku wa'ana daga gare su wal hanazira da kuma alhanzirai ma'ana aka shafe su saboda abin da suka yi na kafirci da kuma wato ɗinyar da hukuncin Allah aka mai da su burrai aka mai da su alhanzirai daga kuma mafi daga kuma dai mafi sharri daga cin abin da kuke karɓar sakamakonsa daga gurin Allah bayan wannan shine ya ce wa abu da ɗaguta da kuma masu bautar wato ɗagutu shine gunki ko kuma shedan dan an saki ɗaguti akan dukkanin abin da ake bautawa ba Allah ba gunki ne ɗagutu ne shaiɗan ne ɗagutu ne wani boka ne ɗagutu ne wani aljani ke bauta ɗagutu ne duk wani abin da za a bauta ba Allah ba to ɗagutu kenan shaiɗani ne to wannan sakamakon da za ku riska daga gurin Allah shi ma shi ma yana daga cikin mafi sharrin abin da za ku ga za ku samu daga Allah wato la'ika waɗancananka su Yahuda wannan sharrin makanan su ne mafi samun sharrin wato bigire ma'ana matsayi shine abin da za su mafi sharrin bigire gare su ma'ana lamarinsu shine mafi sharri saboda me makomarsu zuwa jahannama ce za su je su samu makani wanda yake mafi sharri mafi wahala wa azalla shine kuma mafi bata an sawa'i sabila daga barin hanya madaidaiciya shine tafarkin gaskiya وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون الله يا محمد صلى الله عليه وسلم idza ja'ukum idan munafukai na yahudawa suka zo muku ma'ana suka zo maka ne an ce an yi jam'i ne da girmamawa ga manzon Allah ba ce idza ja'uka ba a idza ja'ukum Allah ya ce ya Muhammadu idan suka zo muku da shi kadai yake amma dan girmamawa aka zo da wannan jam'i qalu suka ce da ku amanna min imani da ku da addinin ku wa qad dakhalu haqiqa sun kuma shigar zuwa gare ku bil kufur da kafirci yana nan a makale da su suna cakuɗa zuciyarsu da maganganunsu da kafirci wa hum qad kharaju haqiqa su ko sun fita daga gurin ku suna kan kafircin su suna bihi da kafircin su ba su imani da ku ba duk abin da za su wasu gaya muku kafircin su na zuciyarsu dakhalu tare da kafircin suka zo dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju wa ma'ahum kufruhum wato shine wa qad kharaju bihi sun fita da kafircin su ba wani imani ba su imani da ku ba ba su imani da Allah ba ya Muhammad wallahu ubangiji Allah alamu shine mafi sani bima kanu yaktumuna da abin da suka kasance suna boyewa na munafunci da boye kafirci a zuciyoyinsu وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون كان غني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غني كثيرا يوا يوا منهم دغ يهوداوا yusari'una suna masu gaugawar afkawa fil ismi cikin aikata wato barna shine ƙarya da ɓoye sufofinka da kuma ɓoye hukunce-hukunce shine wal'udwana da shishigi shine zalunci wa akal sufta da kuma cin su haram da rashawa da bisa ma kanu ya'maluna tar da abin da suka kasance suna aikatawa لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السعت لبيس ما كانوا يصنعون yace laula ai me ya hana yanhahum rabbaniyuna masana na cikin su malaman su me ya hana ainihin su hana su wal akhbaru da kuma masanan su na littattafan at-taura su ne malaman su akhbariyuna wa akhbaru su ne malaman su me ya hana su su hana su aikata abin da suke aikatawa na daga faɗin zunubi da sabo a bakinsu shine ƙarya me ya hana su malaman su su hana su an ƙauli ina isma daga faɗin su zunubi shine ƙarya da ɓoye sufan manzon Allah wa akalihim suhut da kuma cin su rashawa da haram me ya hana malaman su ba su hana su ba inda su mutanen kirki ne labisa ma kanu yasna'una tur da abun da suka kasance suna wato aikata shi shine wato barin hana su su malaman ma ba sa ba sa hana su dan kun san ko sun hana su ba za su hannu ba amma aikin malami yayi aikin sa su ma malaman lalatattu ne dan ba sa hana su shi masani ya faɗa kawai ya gyara ko abi ko kar abi ya sauke haƙƙinsa don idan fituna ta bayyana ko barna malami da ya sani ya shiru bai wa'azi ba to Allah ya tsine masa harshen annabi annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa idza zaharatil fitan wa sakatal alimu fa alaihi la'natullah to su akhbaru da rabbaniyuna na yahudawa dama la'anannin ne tunda ba su iya hana su abun ba وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين الله ce وقالت اليهود يهود sun kasance tana faɗa lokacin da suka shiga cikin kunci wannan dalilin sauka wannan aya Yahuda ne suka samu kansu cikin kunci ba kuɗi ba abinci harka ta ya mutse musu ai ba kullum ake kwana a kan gada ba Yahudu ba dole wata rana a ji daɗi wata rana a rasa ba sai suka shiga damuwa saboda ba kuɗi mafi yawansu duk kuɗaɗensu sai suka ƙare lokaci ɗaya suka gamu da juyin Ubangiji to shine hankalinsu sai ya tashi. to shi ne sai ɗaya daga cikinsu mafi rashin kunyarsa ana ce masa na bashi ɗan kaisu la'anannen Allah sai ya zo gaban manzo Allah sai ca'i da annabi inna rabbaka bakhilul la yanfiqu ubangijin kamar wace ne fa ba baya ciyarwa sun san dama can Allah ne kenan yake yi shi sa in kai wa mutum ko mu in mu a junan mu in kai kai baiwa ko ba haka na ka'ida bace ta Allah ne Allah yana taɓa su ba san tana shakiyanci suna rashin ladabi da annabi. Allah da ya ɗan riƙe sai hankalinsu ya tashi shi da suke ta laliban kuma ta yana za su nemo Allah ya ba su abun. Ashe sun san shi ne mai bayarwa. To ko matarka ce ka ba ta bata ce na gode ba gobe kyale ta. Ko ai ladabtarwa ne ba tsoro ba ne idan Allah ya baka ka bayar. To idan ka bar wanda ya ce na gode ya ji daɗi gobe ma ka ƙara kai kafin gobe ma ƙara masa. Amma na ka ba yadda ke kai kuma gobe ka dake. In aka ai sunna ta Allah ce kaga idan ka bashi bai san ka bashi ba to in ka hana shi ya san ka hana shi. So ake mutum ya sani. Haka Allah wannan hulɗa ce ta Allah da bayansa kuma dole a yi koyi da Allah. Saboda haka da suka ce ai Allah Allah ka dai ka dai Ubangiji ya zama marowaci baya bayarwa baya ciyarwa kuma yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce komai ba eh shine sai Allah ta ko suka shine suka ce ko wato ai Allah hannunsa a kokolle yake baya kyauta yadullahi maghlulatu ana wato Allah ya daina kyauta baya zubo da arziki akan mu kamar yadda ainihin ya saba zubo mana yawwa saboda haka ya zama marowaci saboda haka Allah ce gullat aidihim an daddamke hannayensu ne daga barin aikata alkhairi da kuma roƙon alheri ga Allah ba sa neman alheri ko ba sa yin alheri ko da aka ba su sun an rurrike hannayensu ne ma'ana saboda haka sai aka damƙe ta da aka damƙe hannu daga rashin bayarwa sai kuma aka damƙe hannun daga gabarin karɓa daga halarar Allah shikenan sai suka shiga wai wai wai aka shiga alaƙaƙai ya za a yi ya za a yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa lu'inu an tsine musu su Yahudawa bima kalu da sababin abin da suka faɗa da ba siffar Allah bane suka ce wai Allah mai rowa ne baya ciyarwa to Allah bai ciyarwa wa yake ciyarwa banda haukan ba Yahude hmm? bal bari da bima kalu da abin da suka faɗa bal bari dai ya dawo wato kudura Allah ma basu dutan kaga an sa ya dawo hannayen ubangiji mabusudata ne ababen shimfiɗawa ne wajen baiwa kai matuƙa ne amma ya dawo dinnan ai ana cewa ƙudura Allah kawai eh ba su ba a cewa Allah hannu to to sai a ce ƙudurarsa ko kuma wasu daga cikin mufassiruna na ga wani yana cewa ya dawo dinnan ana nufin ni'imatu huwa a ɗayahu to ya dahun kenan ni'imarsa da baya bayansa don kakai ta so wancanan ka azazzar ka dawa Allah hannaye biyu a kudura ne rama an ga ka'ida ahlus sunna ne da irin waɗannan abubuwan da suke zuwa a nafsi daga su amma fasaruwar su tana da wuya to shine a ya dahu aya kinaya ce ana nufin kasratun an'amihi wa dayahu yawwa to idan ya zama to an zo da abin da zai zama mai nauyin fassaruwa da jingina shi ga halar Allah gashi kuma daga Allah aka faɗi wannan to shine shine ake masa tawili sai a yi masa tawili ko kuma a jingina wa sanin Allah ko kai kudura Allah ko ikonsa ko ni'imarsa shine Allah yake nufi da ya dahu din mabasuɗa tani kuma mubalaga ce wajen tsananin baiwa a shimfiɗa suke kawai ba riƙewa Allah baya riƙewa saki kawai yake ko kuma a tawili ko a ce ko tawilin kenan ko a ce wallahu alam shine malai yake cewa kullu ma jaa bi lafazin yuhimu aw wulhu aw qul fihi rabbi alam duk abin da yazo da lafazi a qur'ani ko a hadisi da zai gigitar wajen fassara to kai ma tawili ka ce kudura Allah ne in ka ce kudura Allah ko ikon Allah komai zai dauka duk abin da ka ji a nan ka ce ikon Allah ne zai dauka ko ƙudura Allah ce, ko kai matawili da abin da zai iya yiwuwa kamar yanzu ya dawo ka ce ni'imomin Allah ake nufi da baya bayansa, ai su biyu ne. To, wannan duk ya yi shi ne abin da wasu ba sa ganewa, dole sai an ce an wa Allah jiki ba haka ba ne. Yawwa ya dawo nemominsa guda biyu ko ko ƙudurar Ubangiji ba basu da ta na ababen shimfiɗawa ne saboda yawan baiwa da Allah tabaraka ta'ala yake yi wa bayansa yunfi'u yana ciyarwa Ubangiji ga bayansa kaifa ya sha'u yadda duk ya so wanda ya so ya yalwata masa a baiwarsa Allah ka yalwata mana wata kuma kuma Ubangiji yana yalwatawa wanda ya so kuma yana ƙuntatawa wanda ya so ƙuntatawa Allah ka tsare mu da ƙunci walaizidanna kuma su da yawa wato yawan su haƙiƙa tabbas suna yin ƙarin kasirin abu mai yawa minhun daga cikin su ma unzila ilayka min rabbika abin da aka saukar gare ka daga ubangijinka na daga alqur'ani in suka ji suna jan baya su ta ƙara wasu abubuwa su ta faɗar wasu abubuwan da babu abin da aka saukar suna faɗa suna yin ƙari na gani kamar yadda suka dinga rarragewa da gogogewa a taura da kuma masu yi na injila suna to naka kuma sai suka dinga kakkara abin da ba a faɗe shi ba ba a san da shi ba suna faɗi domin dai sai sun taba Allah to shine Allah tabaraka wa ta'ala ce suna yin haka ne dogoyana dan shishigi ga Allah wa kufuran da kafirci ma'ana da sababin shishigin su da kafircewar su da Allah shi janyo musu suke aikata haka amma Allah ce ba komai walƙaina baina humul adawata mu su Allah mu ne muka jefa ƙiyayya a tsakaninsu walba babba da matsananciyar gaba suna ta ƙin junansu da gaba wannan musibar da ta tarwatsa yahudu da nasara kenan ƙin juna ƙin juna sai munafunci kaga ana suna tare a ƙawulla kai ka zaci cewa su suna son juna ne ƙarya kuma suke shine Allah ma ya hane mu da yin wannan halin mu mu al'umma annabi Muhammadu wannan yanzu wannan ɗabi'a na Yahudawa shine aka shi aka ɗauka mutum ya ce ai ba ni da kamar wani ai kaza kaza kaza kuma ƙarya yake kin ka yake eh ka gani ko kuma kaga ana tare a dungume a zaune tare komai tare amma zuciyoyi suna kin juna to wannan sifar Yahudawa ce bai kamata musulmi mutanen manzon Allah mu zama haka ba Allah ya gaya mana tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta Yahudawa ne za su gansu a tare ana mitin ana kai kawo ka amma zuciyoyinsu daban-daban kowanne makasa kowa yake nema to yanzu wannan bala'in ba shi bane cikin wannan al'umma abin da muke ciki kenan sai dai waɗanda Allah ya tsame don Allah ba a rasa na Allah na Allah akwai shi a ko ina ji ana cewa ko a gidan giya ba a rasa na Allah in ba haka ba rayuwar da ake ciki ta munafunci da nuna azumuncin ma ba Allah ɗan uwanka ma ƙarya kake ba san sa kake ba haka kawai wannan bala'i na ɗabi'ar Yahudawa Allah ka cire mana shi dan albarka annabi su kuma bala'in da Allah ya ɗora musu shine ƙin juna in dai kaga an samu ƙiyayya da gaba to an gama tarwatsewa sai dai wanda isan shi zuciyarsa ba ƙiyayya ba gabar to sai Allah kuma shi ya taimake shi wa alƙaina bainahumul adawata walbagba ila yawmil qiyamati kowace jama'u daga cikin yahudawa tana kin waccan jama'ar waccan ta saba da waccan babu wata ba wani reshe na yahude da i daidai da wani resha babu wani kuma wato ainihin a nasara ba wacce take misali ta yi daidai da wacce duk inda sai za ka gansu kamar aƙida ɗaya ce amma ba haka ba ne yahudawa akwai akwai kala-kala su ƙadariyawa akwai ainihin jabariyawa akwai wacce take murja'iyawa haka suke duk kowace yahudi ne amma kowace ba ta yadda da waccan ba kowace ganin waccan take ba daidai ba haka nan nasara su ma su ma sun sha bamban sun rarrabu da yawa akwai wato takonakal dinnan irin wannan siyaƙobiyawa dinnan da mara da diniyawa dukkaninsu waɗannan duk nau'o'i ne yanki-yanki ne na nasara amma ba wacce ta yarda da ɗaya saboda haka idan mu musulmi ba mu zama mun haɗe kanmu mun zama daidai muna son juna ba mu namu ma ba rarrabuwa abin a aƙidan mu ɗaya ce kowa ya yarda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallan mu ɗaya ne adadin sallan mu ɗaya ba wasu da za a ce a musulmi don tsananin gaba da wancan ɓangaren su sallar su ba sa yin sallah sai raka'a goma akan raka'a hudu da muke ta azhar ko kuma a ce yau ga wasu su ba hamsu salawatu suke ba ashara salawatu suke babu duk ɗaya ne aikin hajjin mu azumi ramadana ne muke yi ittifaƙan duk ramadanan duniya muna azumi ba wani musulmin da zai ce ba zai maka azumi a ramadana ba sai dai a shawwal saboda tsananin bambanci mu Allah ya yi mana wani to wani menene zai zo kuma na reshe izo ya rarraba kawunan mu idan a cikin musulmi mun ce mu muna rikon ɗariƙun waliyan sufaye to dukkanin ɗariƙun nan na annabi ne kuma Allah suka nafa kuma abin da ake karantawa a wanda ɗariƙa shi ake karantawa a waccan ɗariƙa ba wata ɗariƙa da za a ce ana yin ta ba la ilaha illallah ba ɗariƙar da za a ce maka ba istighfari ba ɗariƙar da za a ce maka babu salati ga annabi to menene musabbabin rabuwa ka gani in ko muka yi muka rarrabu kawai mun ɗauki ɗabi'ar yahudanci ne wannan kuma Allah ya kiyaye mu kullama auqalu yahudawa kullum hura wuta suke yadda za su cutar da annabi da addini to amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to su ta hurawa kullama auqalu naran lil harbi ko da yaushe suka hura wutar yaƙi ta yaƙi ta manzon Allah za su yaƙi annabi da addini a ɗafa a Allahu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bice sai wutar ta koma kansu sai wutar yaƙi ta kauce kuma wannan shi ne ƙwaryar nago kama dubu a barar ko me ya kauce kullama aqadu naran lil harbi a ɗafa a Allahu wes auna fil arzi fasadin suna masu aiki da tafiya a cikin ban ƙasa suna masu ɓarna da saɓan Allah da aikata abin da suka daga dama da cutar bayin Allah da zagin mutane da yi da mutane wannan shine ɓarna a ban ƙasa wallahu ubangiji Allah la yuhibbul mufsidina baya yin sakamako mai kyau ga masu ɓarna ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم الله يشهد cewa wato ahlal kitabi amanu sun yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi wata ƙau suka kuma ji tsoron saɓa wa Allah da yin kafirci lakafarna anhum sayyi'atihim wallahi Allah ya ce tabbas da mun goggoge munanan munanan ayyukan su mun yafe musu wala udhalnahum jannatin na'im da kuma mun shigar da su aljannatun mu wanda suke masu ni'ima
walawannahum aqamu at-taurata wal-injila wama unzila ilayhim من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون Alo, da Allah ya ce wala wannan um da cewa dai su aqamu taurata sun tsaye da taura kamar yadda aka ainihin saukar a gare su Yahudawa wal injila nasara kuma su tsaye da injila su yi aiki da abin da yake ciki kuma su bayyanar da abin da Allah ya faɗa na sifar annaba a ciki kuma unzila ilayhim da abin da aka saukar kuma a gare su na daga sauran littattafai min rabbihim daga ubangijinsu la'akalu da sun ci min fauqihim daga burbushinsu wa min tahti arjilihim daga kuma wato ainihin karkashin kawahuwansu mana da Allah ya yalwata musu ni'imomi na arziki su ci su sha su samu komai da komai ta kowane jiha shine fauqihim wa min tahtihim wa min amamihim wa min halfihim da arziki ya zo musu ta ko'ina to kaga wannan magana da Allah yake yi da Yahudawa da mu ma a nan duk wanda ya tsaya wa Allah sai Allah ya masa arziki ya zo mar da ta inda duk baya zato duk wanda ya tsaya ya bi abin da Allah ya ce ya sauke haƙoƙi ya kiyaye to ba dai ya ce wai ba wannan sirri ne na Allah Allah ka ba mu ikon tsayawa mu kiyaye dokokin Allah kuma ka ba mu arzikinka. Minhum daga cikin wato ainihin Yahudu akwai ummatun akwai wasu jama'u muqtasidatun tsakatsaki waɗanda suke mu'tadilai su suna tsakatsaki ba su shaddada ba ba su kutsa da yawa ba. Sannan daga cikin su kuma akwai waɗansu jama'u waɗanda su kuma ainihin adilatun ne wannan muqtasidatun wayancan kuma jama'u ne wanda suke adila. su ne waɗanda suka imani suka bar yahudancin suka fito fili suka imani da manzo Allah kamar Abdullahi dan Salamu da abokansa wa kasirun minhum amma da yawa daga cikin Yahudu da Nasara sa'a wato ainihin yayi muni ma ya'maluna abin da suka kasance suna aikatawa
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول ya kai wannan babban manzo mai girman daraja shine annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ke mai kirari ya ambace shi yace ballig isar da ma unzila ilayka min rabbika abinda aka saukar a gare ka nan daga ubangijinka shine Allah tabaraka ta'ala abinda ya turo ka da shi kakka boye komai faɗi kawai eh fasa kwai eh to anan dalilin sauka wannan aya ya inganta wata rana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna waje ɗaya shi kadai sai ya dinga cewa hakika Allah ya aiko ni da saƙo da ya yi kunci a zuciyar mutane kuma na yi sani cewa mutane masu ƙaryata ni ne ni kuma Ubangiji Allah ya yi alkawari da ni cewa lalle na isar da wannan aiken ko kuma in ban isar ba ya azabce ni to ya Allah ya zan yi annan Muhammadu ke an yi min aike Allah ya aiko ni da saƙo wanda yake ƙuntata ƙirjin bayi da wannan saƙon misali mutanensa ya zo da abin da ya saba da abin da suke a kai kuma ni na yi sani cewa mutane masu ƙaryata ni ne ina faɗin abun sannan kuma akwai alkawari da Allah ya yi cewa lalle na isar in ban isar ba kuma zai azabce ni annabi yana ta maimaita wannan har ma yana cewa ya rabbi kaifa asna wa ana wahadi yajtami'una alayya ya Allah ya zan yi ni ni kadai ne fa كيف أصنع يا ربي وأنا وعدي وهم يجتمعون علي سنة تارو أكينا دني من يزاس تمبكيني سنة تمتين الله كاسن كومي النبي أنا تكون wannan wannan da manzo Allah ya ce ya zan aikata wancan ayar da Allah ya ce ta cikon ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa illam taf'al wa ma ballagta risalata shi ya kawo wannan amma wannan magana cewa yana ganin Allah mun yi alkawari da Allah an ban isa ba zai azabce ni shine Allah sai ya kutar da manzo Allah ya ce ya rasul balligh kakka ji tsoro isar ma unzila ilayka abinda aka saukar zuwa daga gare ka min rabbika daga ubangiji kar ka boye kar ka boye komai kuma kar ka ji tsoron mun kiranci ko kuma makircin su ka isar kawai abinda Allah ya nema shine Allah ya ce wa illam taf'al in ko baka isar ba baka aikata abin da na gaya maka ba ya rasulullahi to ka ji maganar da manzo Allah ya faɗa kenan ko wa ma ballagta risalata baka isar da sakon Allah ba kenan kaga risalata risalatahu ai mufradi ne risala ɗaya kenan amma muradin Allah yana nufin wato sakonnin Allah duka idan baka isar da sakon Allah ba to duka baka isar ba in ka isar kuma ka isar duka ma'ana in dai ka ɓoye ka ƙi ka faɗa saboda sharrin mutane to haƙiƙa muhammad sallallahu alaihi wasallama baka isar da saƙo ba to ko manzo Allah bai ɓoye ba ya isar da saƙo mu ma mun shaida fa inna qad ballagar risalata wa addal amanata wa nasaha ummata ko wajahada fillahi haqqa jihadi jazallahu anna nabiyyana khaira ma jaza rasulan wa nabiyyan an ummatihi saboda haka ya ce wallahu kuma ka isar kakka rufe komai ya rasulallahi ka yi sani wallahu haƙiƙa ubangiji Allah ya asimu ka shine yake kiyaye ka minan nasi daga mutane daga sharrin mutane kafirai masu neman halaka ka an samu ruwaya daga hakim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama masu tsaron nan da gadi da suke ta matsawa kullum annabi na cewa su tafi su kuma sun ce ba su tafiya masu tsaron dare daban masu tsaron wato ainihin rana daban shine da wannan aya ta sauka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su kowa ya tafi kowa ya tafi gida Allah kuma ya riga ya karɓi aiki Allah ya tsare ni in sarifu faqar asamanillahu sai ku kutu ku juya ku tafi Allah ya gama tsare ni inna Allah haƙiƙa ubangiji Allah waɗannan masu tsaron nan wanda suke tsaro annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda muka faɗa da hasiyarsu ɗinnan da sunayensu da irin yadda ake amfani da su a ciki na, na maganar tsari tsaro ko to kaga yana da kyau abin nan ɗinsu a kula da su saboda wannan zamanin sai da tsari ta wani malami da muna na yake cewa na ka dinga dafa'i. ai mu ba komai ai mu ba matsala ce wani ka dinga dafari ai ba ce kai wai kai aka saukar wallahu ya asu muka ne shi kadai ne ba matsala annabi muhammadu zara damtse kai da dafari in haka ba kuma can labari ya sha bamban Allah ka tsare mu mu dai dafa mu annabi muhammad yawwa wallahu ya asu muka minan nasi inna Allah haƙiƙa Ubangiji Allah la ya hadil ƙaunar kafiri na babu yana shiryatar da jama'u waɗanda suke kafirai.
Ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين قل يا مسو أم أمس أشيكو دا أكوي سلام دا سلام واتو دا كما رافئو da Maliku ɗan sai su ne Yahudawan da suka zo suka sa manzo Allah sai suka ce da manzo Allah wato kai kana riya cewa ya Muhammadu shin ba kai ne kake riya cewa kana kan addinin Ibrahim ba kuma ka imani da abin da yake tare da mu wanda aka sauka mana na taura to sai manzo Allah ya ce i ni ina kan addinin Annabi Ibrahim da Allah ya bada amsa kuma ya faɗa. Kuma na imani da duk abin da Allah ya saukar a taura da injila da duk abin da Allah ya saukar na yadda amma ku kuma kun kasance kuna yin musu da abin da Allah ya saukar a littafin naku. kuma kuna ɓoye abin da Ubangiji Allah ya umarce ku ku bayyana shi ga mutane, ku kuke da wannan matsalar. Yasa suka a, mu muna riƙo ne da abin da yake hannunmu kawai abin da muka gada muka gani a wajen iyayenmu shi ne muke amfani da su, mu mu ne akan gaskiya, mu ne akan daidai ba kai ba, haka suka ce da ma'aiki. To maza Allah bai ce uffan ba, sai Allah ya ce kul gaya musu ya Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi lastum ala shay'in ku ne ba akan komai ba annabi shi yake kan daidai ku ne ba ku kan daidai na addini kuna ƙetare iyaka kuma kuna kudurta cewa ku ne akan daidai to ku ba komai ba ne ba akan daidai kuke ba in kuna so ku zama ku zama akan daidai ba za ku zama komai ba a gurin Allah ba za ku zama komai ba hata ta ƙimar taurata har sai kun tsaye da hukunce-hukuncen da yake cin attaura wal injil da kuma na injila shi ma shi ne ke nufin ta ƙimar taurata wal injila ai ma fi hima kuma unzila ilaikum da abin da aka saukar kuma ya zuwa gare ku min rabbikum daga ubangijinku shine ku sanar da abun kuma ku imani da shi sannan wala yazidanna kafiran minhum kaga Allah kuma sai kuma ƙara maimaita abin da suke yi daga cikinku kuma sai wasu da yawa suke ƙari akan ma unzila ilaika abin da aka saukar a gare ka ya rasulullahi min rabbika daga ubangijinka na qur'ani duguyanan dan shigi wa kufuran da kafirci maimaita wannan kula da sha'anin illar da da shirman da suka yi da shishigin da suka yi ne da Allah ya kula da abu suna yin shishigi da kafirci suna wato ainihin ƙetare iyaka har suna ƙara abin da ba faɗa ba alƙur'ani suna faɗa da baka su ce an faɗa saboda haka Allah ce fala ta'sa kada kai damuwa kar kai bakin ciki ya rasulullahi da abin duk da suke aikatawa kar kai bakin ciki alal qaumil kafirina a bisa wato mutane waɗanda suke kafirai abin da su imani da shi ba da kuma abin da suke ta aikatawa na barna duk kar ya dame ka kar kai bakin ciki Allah ce mu ne za mu yi maganin su
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله إن الذين آمنوا حقيقة ولن سكى إيماني لله wallazina hadu da waɗanda kuma suka yahudanci wa sabi'una da kuma sabi'awa yanki ne daga wato yahuda yahudawa wan nasara da kuma nasara shi kuma mana mana billahi wal yawmil lahir da kuma wanda suka yi imani daga cikin su da Allah da ranar lahira kamar su Abdullahi dan Salam wa amila salihan suka aikata aiki na na kwarai waɗancan Allah ya san me suka yi duk zai kama su da hadu da kuma sabi'awa da nasara duka kaka damu ya rasulullahi duk kyale su waɗannan kuma daga cikinsu da suka ware suka yi imani da Allah shi kuma Allah ya ce suka aikata aiki na kwarai to fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su a rayuwarsu ta nan duniya wala hum yahzanuna babu suna yin bakin ciki kuma a ranar lahira laqad akhadna mithaqa bani isra'ila wa arsalna ilayhim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا
يقتلون لقد أخذنا حقيقة والله الله يشي موسى الله مرك ميثاق بني إسرائيل القول بني إسرائيل أبس إيماني da Allah da za su yi da kuma manzansa. wa arsalna ilaihim rusulan muka aiko musu da manzo kuma gare su kullama ja'ahum rasulun ko da yaushe manzo ya zo musu dan an aika musu rusulan manzanni daban-daban wannan ya zo ya shuɗe wannan ya zo ya shuɗe wannan an aiko musu sha'aya daga sha'aya ya shuɗe armaya ya zo aka aiko shi ya shuɗe duk ba su imani da shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko musu yusha'u shi ma ba su imani da shi ba to haka Allah bai gushe ba yana ta aiko musu rasulan ba da rasulin rasulan ba da rasuli shine Allah ya ce arsalna ilaihim rusulan manzanni kullama ja'ahum rasulun ko da yaushe manzo ya zo musu daga gare su bi ma la ta'awa anfusuhum da abinda ransu ba ta so ba ta yarda da shi ba na gaskiya kawai sai su karyata shi fariƙan kazzabu wato ba'arinsu sai su karyata shi kawai su kyale shi su masa ihu da dariya wa fariqan yaqtuluna wasu jama'un ma daga yahuda sai su kashe annabawan kamar yadda suka kashe zakariya suka kashe haya Allah ya kara aminci gare su sun karkashe su ne saboda kawai wato ainihin sun zo musu da abin da bai daidai da zuciyarsu ba
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما ya'malun suka aikata abin da suka ga dama na kashe annabawa wa hasibu kuma suka dinga suka yi zato Allah ta kuna fitnatun wata fitina ba za ta kasance ba abin da zai faru na azaba a kansu sun aikata ba abin da za a yi kawai sun ci bilis sun karyata manzannin Allah sun kashe wasu manzannin kuma suna ganin ba abin da zai faru ba abin da za a yi musu kawai fa'amu suka kuma wato kurmance wato ainihin suka makance daga barin gaskiya ba ruwansu da ganin gaskiya shine suka makance wasanmu suka kuma kurmance daga barin jin gaskiya ba ruwansu sun mataballahu alaihim sai kuma suka yi nadama sai suka tuba sai Allah ya karɓi tuba a gare su ya Allah ya yafe musu sai suka kuma komawa ta biyu suka kuma aikata abin da suka aikata suka ƙaryata manzanni suka kuma kakkashe wasu a'a sun ma'amu wasanmu sai suka kuma makance suka kurmance suka ƙi karɓar gaskiya haka suka yi ta yi su yi su tuba a yafiya su yi su tuba su dawo haka yahuda suke yi kafirun minhum da yawa daga gare su haka suka dinga aikatawa su sun kurmance sun makance sun koma sun mafi yawan su haka suke ta ta yi wallahu ubangiji Allah basiru mai gani ne ko masani ne bima ya'maluna da abin da suke aikatawa kuma yana mai saka musu da shi لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصير الله يتشيه لقد حقيقة والله تبس كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم wanda suka ce Allah shine Isa ɗan Maryam shine Allah magana akan haka ta rigaya Allah ya maimaita ta ne saboda shaddada wato itinayin Allah da kulawa da wannan ainihin shirka da aka yi da kuma tsoratar da bayi da ita suka ce wannan haƙiƙa wallahi tabbas in ji Allah sun kafurta don haka duk wanda ya ɗauki wani ya ce masa Allah ko ya kaddara shi Allah to Allah da kansa ya rantse ya ce wallahi ya kafurta a gani Isa ɗan Maryam wanda suka ce masa Allah ne to Allah ya ce wallahi haƙiƙa waɗannan sun kafurta daga da Allah. Da haka duk wani abin da za a ɗauka a ce masa Allah kuma ba Allah ba ne to an kafurta kawai wannan ya isa hukunci. Wannan ko yake kafiri wannan alaƙar da take tsakaninsa da Allah ba mai shiga. Yawwa. waƙalar masihu sai isa ɗan maryamu masihu ya faɗa gare su masu ce masa Allah ya ce ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila ina gaya muku fa ni ba Allah ba ne abin da nake umarta ku da shi ibudullah ku bauta wa ubangiji Allah rabbi ubangiji na wa rabbakum ubangijin ku ni da ku duk ɗaya ne bayansa ne ni bawansa ne ni bawa ne ba kuma ubangiji ba ne inna lamarin da sha'anin man yushrik billahi wanda duk ya shirka da Allah a cikin bauta ya ce ko wani abun bauta ya ce ga ga wani Allah ba Allah ba to faqad harrama Allahu alaihi aljannata hakika ubangiji Allah ya haramta masa shiga aljanna ba shi ba aljanna in ko aka ce ba kai ba aljanna ka san sai kai da ina sai wuta wama awa ga ma amsa wama awa hunnar wanda duk ya shirka makomarsa wuta ce wa malin zalimi na min ansar azzalimai babu a gare su na daga wani mai yin taimako da zai hana su aukuwa cikin azabar Allah لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة Hmm.
وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم
Alim Allah ya ce, Laƙar kafarar lazina ƙalu haƙiƙa waɗannan da suka faɗa suka ce, Inna Allah salisu salasatin, Ubangiji ne guda uku, to waɗannan da suka yi wannan ƙudurin haƙiƙa tabbas sun kafarta. Suka ce, Shi Allah dai Ubangiji ne, sannan kuma Allah na biyu Isa, kuma Allah na uku shine mamansa ita ma Ubangiji ya ce dan matar Allah ce to kaga waɗannan su ma sun kafirta haƙiƙa cikakkun kafirai kenan Allah Allah ne Isa Allah ne Maryam Allah ce wannan yanki ne daga cikin wato wasu yanki ne daga cikin wato ainihin nasara ba duka bane suke da wannan akwai nas- nas- nasduriya da kuma marƙusiya nasduriya marƙusiya su suke da wannan aƙidar kan cewar Allah shi Allah ne yawwa wanda suke ganin kuma wato al- annabi isa ma Allah ne kuma wato a maryam ma Allah ce to waɗannan su waɗannan a ɓanga a fatina nasara to waɗannan su ke wa ma min ilahin Allah ce babu daga wani ubangiji ba wani Allah ba wani ubangiji illallah illa ilahun wahidun babu wani ubangiji face Allah ubangiji guda ɗaya shine alwahidul qahhar wahdahu la sharika lahu ma min ilahin illa ilahun wahidun sai Allah guda guda ɗaya shine Allah wa in lam yantahu amma yaquluna idan ko basu bari ba daga barin abin da suke faɗa sun tike sun daina faɗa ukunta Allah basu kadaita Allah ba basu bar tasalisi ba su kadaita Allah Allah ce to la yamassanna haƙiƙa tabbas wallahi zai shafi allazina kafaru azabun alimun azaba mai raɗaɗi abin sawa raɗaɗi shine wutar dawwama zai shafi waɗanda suka yi kafirci suka ukunta Allah minhum daga cikinsu
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه Mm.
والله غفور رحيم Wahi, afala ya tubuna shin yanzu ba za su tuba ba, me zai hana su ne su tuba ilallahi ya zuwa ga Allah, su masu wannan kwama calar, a wa yastaghfiruna ko kuma su nemi gafarar Ubangiji Allah, in suka tuba suka nemi gafarar Allah, Allah zai gafarta musu domin Allah wallahu gafurun mai gafara ne ga wanda ya tuba rahimun mai jin kai ne kuma ga shi المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات Allah ثم انظر أني يؤفكون kun Allah ya ce mal masihu wato shi da kansa Allah yake tantance musu ya gane musu da wannan bawan Allah da suka zurfafa cikinsa ina nuna musu ga gejinsa ga iya yadda yake ga matsayinsa yace bai zama ba shi masihu dan maryam bai zama ba face rasulun manzo daga Allah kada khalat min qablihi rusulu wasu manzannin ma sun shuɗe gabaninsa sun zo sun tafi kuma suna nan suna manzanni bayan Allah wa ummuhu mamansa kuma siddiqatun mai ita siddiqiya ce wato mai kai mutuƙa ce cikin gaskiya da Allah da mai- ma'ana a waliya ma'ana waliya ce tana ta kai muƙamin siddiƙanci kawai ita uwarsa siddiqiya ce yawwa Uh, mutane za su dinga cewa ana zancen waliyai alkur'ani ana magana tafsir to mu tafsirin mu da zancen waliyai yawwa dan kaga wasu suna tafsiri ba sa zancen waliyai to ƙarya suke don ƙur'ani baki ɗaya zancen annabawa ne da waliyai a cikinsa to don me ba za a ambaci yanzu ummuhu siddiqatu in kai a larabci ka ce uwarsa mai gaskiya ce mai miƙa wuya ce to mun ji amma maganar nan a haƙiƙa maganar siddiqa an shiga maganar wulaya ai an san muƙami ne sai Allah ya faɗi muƙaminta don ka sai ta ba annabiya ba ce waliya ce. Ƙur'ani a cike yake da zancen annabawa da zancen waliye ba adalci ba ne a karanta Ƙur'ani ba a ambaci waliye ba tunda Allah ya ambaci waliye. A gani waliye ga su nan fal a ciki. Duk wannan Allah ya ambata a cikin Alƙur'ani in dai ba manzo ba ne to waliyi ne. Sabon annabi da aka ambace su a cikin Alƙur'ani da ayoyi suka sassauka a kansu waliyan Allah ne. mun ji ashabul kafi waliyan Allah ne mun ji ga Maryam waliyar Allah ce mamanta ma waliyar Allah ce da Allah ya ambata mana kaga luqmanu ko da luqmanu da hidru yawwa da al-yasau duk da da uzairu duka wayannan kagansu duk an ambace su alqur'ani kuma duk waliyan Allah ne ko da haka alkur'ani cike yake da tun farkon sa har ƙarshen sa cike yake da zancen annabawa da zancen waliyan Allah dukkinka da waliyi dukkinka da waliyan Allah masu ɗariƙo suna nan cikin ƙur'ani yawwa ga dubu fada annabi Suleiman Asiba bin Barhaya waliyi ne ga kissar sana ko yawwa saboda haka alkur'ani dole ai maganar waliyan Allah Allah ya kara musu yarda iyayen gidanmu yawwa mamansa da shi kana sun kasance Allah yana ba su labarin annabi Isa da yadda yake kana ya kula ne da'ama sun zama suna cin fa abinci kamar yadda wasu ku suke ci kamar kowa suna cin abinci suna jin bawali suna yin gaidi suna yin komai da bashariyanci suke yi komai sune to an taba samun Allah mai cin abinci Allah bai da toilet unzur idu ba ya Rasulallahi, duba na ban mamaki, Allah ya ce, dubi yadda muke da su, kaifa nubayyinu lahumul layati ya muke bayyana musu ayoyi da dalilai a bisa kaɗaituwar mu musu Allah, sun manzur, sannan kuma yin duba ya Rasulallahi, duba na ban mamaki, anna yufakuna ta yaya ne suke juyawa suke barin gaskiya tare da waɗannan dalilai da hujjoji da muka tsayar musu
wala ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwa as-sami'u alim Allah ya ce wato ainihin kul gaya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ata abuduna shin yalla yanzu kwa dinga bautawa kwa dinga yin bauta ga min dunillahi koma bayan Allah waninsa kwa dinga bautawa wanin Allah wannan ma la yamliku lakum darran wala nafan wannan baya iya mallakar amfani gare ku ko cutarwa cutarwa ko amfani wanda za ku bauta baya iya muku komai ba iya amfanar muku ba iya tsare ku wallahu ubangiji Allah huwa sami'u shine mai ji ga zantattakan ku al'alimu masani da halukan da kuke ciki da kuma kudura kuduran da kuke shine ya cancanta ku bauta masa ba wanin sa ba قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قل يا مسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب ya ku ahalin littafi Yahudu da Nasara la tagbalu fi dinakum kada ku yi shishigi ku ƙetare iyaka wato a cikin addinin ku gairar haƙi wanda yake ba na gaskiya ba kada ku yi haka kar ku ɗaura Isa a matsayin Allah kuma bawan Allah ne kar ku ɗauka muƙamansa sama da inda yake wala tattabi'u hawa a qaumi sannan kar ku bi soye-soyen wasu jama'u qaddallu min qabl da suka bata tintini tun gabanin ku sune wato magabatan ku tsofaffin nasara na da can kar ku bi wannan aƙidar tasu ko kuma ku dinga jin labarin Yahudawa da suka zarfafa kuma ku ce haka da Yahudu da Nasaran da suka gabace ku kada ku yi koyi da su su sun riga sun bata tuntuni wa adallu kathiran sun batar kuma da mafi yawa daga cikin bayan Allah duk sun batar da su daga barin tafarkin gaskiya wa dallu da su da su suka haɗu duka suka bata an sawa'i sabili daga barin tafarki wanda yake daidaitacce shine tafarkin kadaita Allah alhamdulillah alhamdulillah to mu karanta walaqad ja'akum tara qul huwallahu kafa daya da niyyar Allah ka yayi mana abin da muke ciki annoban mace mace nan da kuma matsatsi da ya samu da ya samu da ya same mu Allah yayi mana da albarkacin annabi qul huwallahu ta guda daya ta zama babu numfashi